ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan'uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara yi wa Allah godiya da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda ya yi daidai da 20 daidai ga watan zurƙida hijira na da shekara 1442 daidai da talatin daidai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan wanda ke wannan unguwa ta hamu da kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka na gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sufatun salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci a duk lokaci kuma irin wannan idan masu bibiyar ba su manta ba a makon da ya gabata malam ya kama ƙarshen magana game da tarihi sala irin hukunce-hukuncensa a duniyance da lahiranci kuma wannan darasi musamman na makon da ya gabata ya ba da fa'ida sosai musamman game da masu sakaci da sallah kuma sa'an da aka yi karatun yana na an ɗauke shi kuma ana yaɗa shi zuwa ga uwa domin irin sakacin da al'ummar yau musulmi suke game da sallah babu shakka malam ya yi bulala sosai game da hukuncin tarihin sallah a duniyanci wanda duk mai bibiyar mu ya ji abin da malam ya zayyano a littafinsa har muka zo ƙarshe a cewa abin da za ku nema ku rasa a cikin addinin ku a ƙarshe shine sallah wanda har imamu ahmad dan hanbali ke cewa dukkan abin da aka ce sa ya tafi to lam ya baka aminu shi ba wani abin da ya ragu to malamai suna cewa ta yaya za a nemi sallah a rasa to sai suka yi wata magana ta ilimi a wuri ke cewa sallah dai ba duk ba duk ta zama sallah ba akwai muna sallah inda ta a gaban manzon Allah an yi sallah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli koma ka sake sallah domin abin da kai ba sallah ba ya suka ce abin da za a rasa shine irin sallah da manzon Allah ya ce mutane za su dinga baragada a cikin sallar su kaga sallah ta ainihi a rasa ta kuma duk lokacin da aka rasa sallan ainihi wanda sunna ta koyar da ilimi to shikenan dukkan wani addini dukkan wani ka'idojin addini ba ko babu kamar faɗin manzon Allah da yake cewa ƙarshen duniya za a nemi ilimi a rasa akwai littattafai su zai gasu da karatuka amma ta hanyar da za a ɗauke ilimi shine malamai su dinga mutuwa malamai na addini malamai na Allah kuma a kasa samun mamayin to daga nan kuma ilimi ya mutu ita ma sallah sallar da za a rasa ita irin sallar da sunna ta koya sallah ingantacciya wanda ake yin ta bisa ilimi in an nemi irin wannan sallan a rasa kowa yake baragarsa to addini ya zo ƙarshe kuma alama ce duniya ta zo ƙarshe kuma a yanzu kusan irin yanayin da ake ciki akwai har ma an zo irin wannan gaba in ka ga wani musulmin iya sallah wala sai kai kuka da hawayen kana da imani ya yi shekarun da ya kamata a ce shi ma ya zama malamin sallah ga wani amma bai iya ba kuma baya kokarin ya iya shi dai abin da ya yi da shi musulmi ne sunansa na musulmi ne bai damu ba akan yaya aka koyar da ibada a cikin ilimi kuma mun sha maimaita wannan maganar hadisi ne mai inganci da malamai duka sun inganta hadisi cewa akwai wanda ya zo lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kammala sallah ta farilla sai ya zo bayan an ida sallah bisa yanayin manzon Allah kuma duk lokacin da aka yi sallah ma lokacin iya zama a masallaci ba ya fita ya dan ɗaukar lokaci sannan kuma sai ya fita ya kama harkokin dan zaman da ya bayan sallama sai wani ya shigo masallaci zai yi sallah ma'aikin Allah yana kallon sa ya yi gama sallarsa irin tasa ya zo yi wa manzon Allah sallama ma'aikin Allah ya amsa sallama da cewa alaikum assalam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah wannan wanda kai ba sallah ba ce ya yi karatun fatiha ya yi kabbara ya yi rukuni ya yi sujada amma manzon Allah ce ba sallah ya sake ya zo karo na biyu ya je sake ya dawo manzon Allah ce koma dai ya sake sallarsa ba ta yi ba ya yi na uku ya dawo ya ce koma ka sake ba ta yi ba da ƙarshe to manzon Allah yana sa koya mai ake sannan ma'aikin Allah ya koya mai tun daga kabbaran haram har zuwa sallah gaba kaza ga abin da yake gaba kaza ga abin da yake gaba kaza ga abin da yake har zuwa assalamu alaikum ba wata gaba a sallah da ake yin shiru babu tun da kabbaran harama har zuwa assalamu alaikum ba wata gaba da ake yin shiru idan kai kabbara kafin ka fara karatun fatiha akwai du'awul istiftah da sunna ta goya mafi wanda aka fi iyawa ko aka fi haddacewa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك duka wani ana karanta su dawo da sun tafi wajen guda bakwai daga nan abin da zai biyo bayan karatun fatiha daga nan sai karatun sura ko a bayyana ko a koya dangane da sallar da kake daga nan sai ruku'i a ruku'i akwai tasbihai da ake alal aqali subhana rabbiyal azim wa bihamdi duk gandar ka ana so kai so duk saurinka shi kuma liman an ba shi dama ya ce da bakwai domin ya ba wa mamansa dama su bayan an yi ruku'i da siffarsa an ɗago ɗagowa daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu kana ɗagowa ke idan ka daidaita a tsaye za ka ce hamdan kasiran tsaye ba mubaraka duka wannan ingantattun hadisai sun tabbatar manzon Allah yana daga nan za ka nufaci sujada da kabbara kana kai goshin ka kasa za ka fara tasbihai na sujada aƙalla subhanu rabbiyal a'la wa bihamdihi aƙalla su uku ko abin da yafi wannan da kuma ana so ita sujada a dinga addu'o'i a cikin ta to ma'aikin Allah ya ce ku matsa da addu'a a cikin sujada domin nan ne kusa da za a karɓa ku bayan tasbiyan cikin sujada za a ɗagu zaman da za ka yi tsakanin wannan sujada da wannan ita kuma na cewa rabbi gafirli warhamni wa afini wa hadini wa shufurni warzuqni ko ka takaita ma rabbi gafirli rabbi gafirli tsakanin sujada da sujada bayan ka kammala wani tasbihin a zaune za ka koma da goshin ka kasa sujada din nan ma ka maimaita tasbihan da kai na sujada da addu'o'in da za ka yi alal akalli wani da ce raka daya complete to dukkan raka'ar ka a sallah ko biyu ne ko uku ne ko huɗu ne aka ake bukata an fahimci wannan da kuma zaman tahiyya hima da irin yadda ake da ka'idojin da ake to kaga idan ba nutsuwa irin wannan sallah ba za ta yi kuma duk wanda ya koyar da wannan aka karanta din a qur'ani ko a hadisance shine ya bude bakinsa mai albarka yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah kuma hatta wani malami abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahimahullah ta'ala ya yi littafi ma makamancin wani mai suna sukwata salatun nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka tara yace tun da kabbaran harama har zuwa salama kamar kana gani manzon Allah ya domin ya bi duk abin da ake bukata da ingantattun bayanai ya zuba a littafi abu kaza ya tabbata manzon Allah ya yi sahabi wani ya gai shi sahabi wani da wani suna gun manzon Allah yi da haka yi kamar da littafi an fahimci wannan wata rana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma din da yi ya yi sallah ya koma gefe yana zaune sai wani ya zo yana sallah irin gaggawa a sallah a yi rukuni a dagu a yi tabbata sadira a dagu gaggawa ne kammala sallar manzon Allah ya kalle shi yace law mitta ala haza la mitta ala ghayril bil wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar to da kai ka mutu ba musulmi ba kaga sallar bai yi ba kuma a gaban manzon Allah ya yi. amma bai yi irin yanda aka koyar a yi ba yasa abin da yake damun mutane a yanzu shi ne kawai ba any how mutum ko yayi sallah yake bai damu ba da me ake so a cimma a sallah shi yasa za ga duk zunuban da ake yi da kaba'iran da ake masallatan ne su kuma in za ka tsaya ka yi sallah irin wanda sunna ta koyar wallahi ta na ka saban Allah domin Allah ne ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah in za a yi ta yadda manzon Allah ya koyar ita da kanta za ta hana mai yinta dukkan wani aikin arbata da munkar to ashe in ka ga masallaci yana ta'addanci yana kaba'iranci yana aikin zunubai gingima gingima to a binciki sallarsa in ma iya sallar to iya sallah yadda ya ga dama ne baya sallah yadda manzon Allah ya yi amma matukar za ka yi sallah irin yadda manzon Allah ya koyar to alkawarin Allah ne kuma inna wa adalai haq alkawarin Allah gaskiya ne akwai ɗaya daga cikin magabata akwai imamu shafi ne dai ko wani wani kai mai karan ɗansa cewa baya jin magana su Allah ya bijire masa yayi yayi yayi baya jin magana sai ji abin da zan faɗa mashi ka lazimce shi kuna yin sallar jami'i ta duk inda yake lokacin sallah yana yi ka tabbatar yana kusa da kai ku je ku yi sallar jami'i wannan bawan Allah ya ɗau shawaran imamu shafi ya lazimtawa yaron nan nasa duk lokacin da aka kira sallah suna tare za su je su yi sallah su dawo tun daga asuba har isha'i an ce ba a yi sati ɗaya da yaran Allah ta'ala ya juya shi ya dawo mutum ke domin alkawarin Allah ne inda za ka yi sallah ingantacciya za ta hana ka dukkan wata kaba'ira idan aka ce tana hana alfasha da munkari to kaba'irai na zunubai take hana amma ƙananan zunubai mumine ma suna aikata kuma suna tuba Allah iyaye ne amma zunubi kaba'ir kamar abin da ya shafi kisan kai shan giya caca zina sata wane ne wane ne to dukkan masallacin gaske bayan wanda ba zai yi domin sallah za ta hana shi an fahimci wannan to kaga ashe al'umma da yawa yau ba fata ake yi za su wayi gari a gaban Allah a ta yi tsalaye ba masallata ba ne din domin sallar da suke ta yi kararan da irin sallar da manzo Allah ya wanda shi ne gaskiyar magana kuma Allah ba ruwansa da sunanka Muhammadu ko Abdullahi ko Isa ko wane ne matukar ba ka yi abin da manzon Allah ya koyi ruwan lahi ko karafi a ba malam isa wannan ba yawa ba shi ba an bai na ga wancan yana dariya da ba malam isa ne an gane ko duk sunanka an gane wallahi ba ruwan Allah da sunanka ba ruwan Allah da waye naka kawai ka yi abin da yake kai kar mu yaudaru mu musulmai ne iyayen mu musulmai ne kakanni mu musulmai ne mu ɗauka mu ma za mu shi a gaban Allah ba haka ba manzo Allah iya ce duk wanda aikin sa ya ci da shi baya nasabar sa ba za ta ci shi daga ba da bakin sa ya faɗa wa ƴarsa na Fatima radiyallahu anha yake cewa ya Fatima bintu Muhammadi ya Fatima ƴar Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace silini ma shi ta min bai duk abin da yake bukata ki tambaye ni na dukiya ina da akwai zan baki amma inni la ugni an min la shay in an je lahira ba ki san tare ni gona babu Allah ba ki saba abin ya fi kalbina manzon Allah ke faɗa wa Isa wannan ba haushe kuma ya ce idan ana yawa mai kowa faɗa maraya sai tsayaye to kaga an gata ne ma gaba da baya su ne su ne ula aikal mukarrabuna to amma ga abin da manzon Allah ke faɗa wa Isa to kai kuma ina ka kama in ba ka tsaya kai addini da gaske ba shine mafitar gaske duk abin da za mu yi wasa da kar mu yi wasa da sallah mu tsaya mu yi sallah a karance a ilmance a cikin jini duk uzurinka kar ka yadda ana sallar jini ba wallahi tallahi ba karamar asara ba duniyan nan mayaudariya ce duk abin da kake gani fafafafafa ana yi to sai bayan ka gama kayi kai kwalam sannan kuma wanzan sauro nawa aka yi damu ne yanzu a cikin duniyar kakannin kakannin kakannin duk sun yi zamani sun tafi kuma sun tafi har abada ba za su dawo to ka tsaya kai abin da in ka tafi ka tabbatar ka kama wani abin da kake sa ran Allah ta'ala zai maka fara amma in ka tsaya ka fiye duniyar nan wallahi ba inda za ta kai ka sai nadama da halaka yasa imam al-hasan al-basri yake cewa a duniya jifa ita wannan dole kuke gani mushe ce mushe haka imam al-hasan al-basri ya fasara yake cewa wa alaman yuhibbuha an yasbir bi mukhalidil ikhtilaf duk wanda yace duniya zai bi gadangada ba ruwansa da komai sai duniya to sai ya haƙura da cewa kuɗi ne da kano idan aka jefar da mushi kare zai je kura zai je za komai zai je kai shi in dai mushi ne a je to haka duniya take kai za ka je john zai je emmanuel okonku kowa da munafiki munafiki da ɗan iska ɗan iska duk inda duniya ce kowa iyakar kaga kai kana da ka'ida kai musulmi ne kana da imani kuma kana tsara in ka fita akwai abin da zai biyo baya to za ku haɗu da mutumin da bai ma ya jama'a ko wani lahira ba bai da abin da zai faru in ka biya shi zai halakar da kai an fahimci da kyau kuma ya kamata mu gane kuma ita wannan rayuwar da kuke gani in dai wai dan ka tara wani abu ne a duniya shi ne zai hana ka a daidai wala ka yasa domin duk abin da za ka samu to tuni Allah ya program tun ga mahaifi tun kana dan wata hudu a cikin mahaifiyar kwana 120 ma'aikin Allah ya ce Allah zai halicce ka ya tsara ka ya busa ma rai a turo mala'ika bai yi umaru bi arba'i kalimat mala'ika nan Allah zai bashi umarnin ya rubuta ma kalmomi guda farko abin da manzon Allah ce bai kati bai rizki tun kana dan kwana 120 a cikin babar mala'ika zai zai rubuta ma arziki kaf da zaka yi duniya wani mare mai ke ce mana sai aka fara da ce bai kati bai rizki ba a faɗi ajalinka ba faɗi aikinka da makomarka aka fara da arziki domin ɗan adam mayan kuɗi Allah wallahi wani ma bai damu da ajalinsa ba kamar damu da kuɗin wani a gari neman kuɗin zai je faɗa gun da zai halaka ko ba ka ake yi ba to kuɗin da yadda zai zama bala'i a kanka sai aka fara magana haka domin ka ka shafa kanka lafiya bi ka ci bi riziki duk abin da za ka mallaka wallahi sun matallahi daga naira ɗaya ko biliyan ta ko sama za ka mallaka to tun kana wannan stage ɗin a rubuta baka isa ka wuce ba kuma baka yi suka kasa cimma wannan abu shi yasa kowa iya gani ai musamman manya dattawa za ga wani an ce iya ɗakin asibiti ko iya ɗakinsa a gida wajen wata biyar bai fito waje ba jinya ko shekara ko shekara biyu to takunsa ne kare a duniya ya taka da kafarsa ya kare kuma kwanansa bai kare kuma duk yadda za ku ne wala ba zai taka ba domin takunsa ya riga ya kare hakanan idan ana cikin tafiya ana cikin tafiya abincin kai kare a duniya wallahi duk wanda za a ɗauki kwanzanta wane wane ne wane sai dai ta dabararsa da da da da hikimominsa amma loma ɗaya ba ta gaba ko ta yi ta amo ya kama da ita domin rabon ka na abinci ya kare ba abin da za a kare shi haka nan tafiya tana tafiya idan ruwan ka ya kare a duniya wallahi ko da za a ɗaga baki a buɗa a zuba sai ya dawo ba zai shiga ba domin ya ƙare ba wani ruwan za a ƙare ya naka ya ƙare wanda ka ba ka arziki in ya ƙare naka ya ƙare in kuma da akwai duk inda yake ya sake ka ya samu aikin Allah ke cewa yanda ajalin ku yake gaggawa ya sani ka san dai a kullum ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi ka san dai ba ƙara maza yau shi yasa malam tijjani buruntun bauchi Allah ya masa albarka ya ƙara mai lafiya yake cewa wallahi iya ganin me yin bikin ba zai dolo ne wallahi yace iya ganin gabo ne bai san ma san abin da duniya take ciki yace kullum fa in ka kwana ka tashi minus ake yi ba plus ake yi an gane magana a yau din nan mun wuce yau yau laraba din nan Allah iya kai ka asuba to laraba ta daga ta wuce har abada ba za ta dawo ba wannan dai ta wuce sai dai wata kuma inda inda rayuwarka to ya za a yi shekarunka suna karewa suna karewa kuma ka zo kana murna yace ko bas dai ma ba al'adar yahudawa ba ce akwai akwai toshewar basira a shi kamar mutum ne fa iya asara kuma iya murna an taɓa yin wannan kana tabka asara abu kazan ka ya kone abu kazan ka an sace kuma ka zo ka tara mutane kana murna akwai hankali anan babu saboda ka ita wannan rayuwar haka take duk abin da Allah ya iba ma wallahi sai ya sani kaddara ce la muhala to in ka tsaya ka ce tsabaragen neman kuɗi ne zai hana ka addini kai asara ko ka yi addinin ko ba kai ba iya raba na naka za ka samu kuma ita wannan duniya da mu da wanda ba mu duk Allah ya baya shine manzo Allah ke ce inna Allah ya yu'ti duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah iya ba iya ba da duniya nan ga wanda yake so da wanda ma baya so amma wala yu'til akhira illa liman yu'min Allah ba zai sa kama hanyar lahira gadan gadan zuwa ga aljanna ba sai wanda Allah yake so amma nawa ne wanda ba musulmi ba su kudi biliyoyi ko za a ga mutum mai imani masallaci kuma a cikin talauci haka Allah ya so ya sa manzo Allah ke duniyar nan da tana da kima a gun Allah da ne fifikin sauro wallahi kafiri ko mukurwan ruwa dai Allah ba zai bace inda da duniya wata abaci a gun Allah subhanahu daga mu gane mu nemi rufin asiri a gun Allah mu nemi abinci mu nemi karewa kanmu da iyalan mu mutunce man kula da addini ba ce ka zama rago ba ba ce ka zama dan maula ba ba ce ka zama dan kijeke ba a'a ka fita duk inda ake nema a shari'ance ka fita ka nema amma addini shine firamare a sallah duk abin da kake yi ana cewa lokacin sallah ya fatsi shi kaje kai sallah wannan shine musulmi kenan wanda kake saran sallar ka za ta ma amfani a lafiya kuma sallar nan ka dinga yin ta da ilimi duk abin da baka sani baka yi tambaya ka sa littafi a gaban malami ya koya ma tun daga ruwa bambance bambance ruwan da ake ibada da shi zuwa tsarki zuwa alwala duk ka zauna malamin ka koya ku duba wa manzon Allah Isra'i da Mi'raj ji aka ba shi sallah ya dawo amma sai da aka turo mala'ika Jibril ya practical na sallah a gaban sa yanzu a kulle masallacin a ce kowa ya faɗi waye ya koya mai sallah a shaƙe shi a ce wallahi sai ka faɗi a ina ka koyi sallah waye wani malami ne koya ni dai zan faɗa wallahi yanzu ma a zuciya ta iyana ina hango wanda ya koya min karatu sallah to kowa ya riƙe wannan tunda manzon Allah ya da a ko turo wanda ya yi sallah ya gani to kaga mu ne min badi a wala ka san wanda ya koya mai an fahimci wannan Allah ya samu dace inda za mu tashi a yau shine alfasalu sabi'a fasali na bakwai a wannan littafi kuma wannan shine darasin mu na goma sha biyu kuma karatu mutum daga na ɗaya har wannan ana bibiyar su insha Allah duka wanda suke so akwai lambar wasu abu da ake turawa kuma wanda Allah ya bashi iko zai iya zuwa tattauna da su a sashi a gidan rediyo ko abu da ya kamata domin al'umma da yawa suna amfana Allah ta'ala ya samu dace maliki ce shuruɗu sala sharuɗan sallah shuruɗu salah abinda baya sallah ba ta kulluwa sai da shi a sharɗu su malaman suka ce shine samuwarsa tana haifarwa da samuwa afwan rashinsa iya haifar da rashi amma samunsa ba haifar da samuwa shine sharaɗi da larabci in aka ce abu kaza sharaɗi ne ga abu kaza to idan an rasa wannan sharɗin to wancan abin ba zai yi an gane to amma idan kuma aka ce abu kaza sharaɗi ne ga abu kaza a wani lokaci to samuwar wannan sharɗin kuma zai haifar da samuwar wancan ɗin ba yanzu misali alwala sharaɗi shi game da sallah ko ba haka bane duk wanda zai yi sallah sai ya yi alwala inda larura sai ya yi taimama shine ka'ida ta musulunci to kaga ashe dukkan mutumin da ya zo yi sallah ma da gangan ba alwala malam mai akadar ya ce kafiri ne wa man salla amidan bi ghairi wudu'in fa huwa kafir haka ya faɗa a littafi to kaga ashe duk yanda za ka yi gaggawar yin sallah sai ka yi alwala domin sharɗi ce to amma kuma yin alwalar ba zai wajibtar da sai ka yi sallah ba ya za ka zan iya yin alwala ta na hudu ko alwala ta ta sunna ta raya sunna an ce ma idan za a kwanta bacci ka yi alwala ba kai sallah ba kai kwanciyar gare za ka fito daga gida ka yi alwala ka fito da alwala duk abu ne mai kyau amma in dai akwai sallah da za ka yi ta wajibi ko ta nafila to dole sai ka yi alwala to shine duk abin da aka ce sharadi ne game da sallah to sallah ba ta kulluwa sai da shi ko an yi sallar in dai ba shi to babu sallah kamar ka'ida ce ta sayayya a kasuwa sai da kuɗi ba za ka je shagon mutum ka ce kawo abu kaza kawo abu kaza kuma an gama ka ce ba da kuɗi ba ciniki ya kullu ya kullu ba a shi kaga sharaɗin ciniki sai da kuɗi kuma in ina da kuɗi na aljihu dole ina sai ba dole bane ina ga dama zan je ne wannan shi abin da suke nufi da sharaɗi a larabci suka ce shuruɗu salah ma ya tawaqqafu alaihi sihhati salah shine abin da sallah take tsaye a kan wajen ingancinta sai sun cika sannan sallah ta zama mai inganci li'anna sharri fi luga shine al'alama abin da ake nufi da sharri a luga ta larabci shine al'alama alamar abu kaza shine sharɗin abu har ma ma ne kawo ayan alqur'ani da yadda Allah ke cewa hal yanzuruna illa sa'a an ta'tiyahum bakta faqad ja'a shiratuha babu abin da suke jira su kafirai ko munafikai illa sa'a sai kiyama an musu wa'azin an mutu a gaban su sun ga ishara duk masu dawo sun yi imani ba ba abin da ya rage illa kiyama ta tsaya musu shine ba abin da suke jira illa sa'a sai kiyama ta tsaya sai su ga zahiri kuma an fahimci wannan to sai Allah ke cewa an ta'atihum bakta sai kiyama nan za ta zo musu bakta haka kwatsam za ta zo فقد جاء أشراطها قال ما ألامهم من نظم أشراطها أي ألاماتها قال ألامهم يا ما نظم فارضها أقول كنانا أقول مني cikin ƙananan alamun tashin alkiyama akwai ƙarancin amana a cikin mutane mutane a rasa mai amana a cikin sai ana bincike ka rasa da wani da za ku kulla alaka ta aminci ka rasa to alamar tashin alkiyama ce yawaitar mata alamar tsayin biyar yawaitar buɗe kasuwanni ko ina kasuwa alama ce tsayin biyar yawaitar yara su butire wa mahaifinsu alama ce tsayin biyar yanke zumunci da gangan a yanke zumunci a dinga gaba tsakanin 'yan uwa kuma alama ce tsayin biyar duk wannan ƙananan alamun tsayin biyar manya-manyan kuma su ne bayyanar ya juju da ma juju da dawar annabi isa alaihi salam da bayyanar mahadi wannan duka suna cikin manya-manyan alamun an gane a ai alamatu wa sharɗu fil isla sharɗi kuma agun malamai na shari'a suka ce a halul usu da suke su kanikawa ne game da nas su ne malaman usul kamar lauya ne ne zai fassara muku dokar kasa ku da iya turancin ka baka san abin da ake nufi sai ka je lauya ya fassara idan kana son ka fahimci nassi maganar Allah ko maganar manzon Allah sai ka je wajen malamin su ne Allah ya ba su wannan ilimi za ka an faɗa ba karfin larabcin ka ba zai fassara ba sai ka je a yi gabar ka yamma amma su ne suka san shari'a suka san muradullahi ala hada muradul rasul ala hada amince magana shi yasa duk mutumin shi yasa wani lokacin malaman usul wallahi shi ganin mutane kai kamar suna tafiya ne ganga ba musamman yan masu tashi tashi neman ilimin sun bije ko ina bai ce shi ma ya zama malamin unguwa dinga busa lasfika yawa iya ta tabar gaza sai da ga dama idan malamin usul ji sai ya ji tausayi sai mai domin zai jawo nassin ne ya fassara don karfin larabcinsa ko haka ya ji amma abin da ake so ya cimma ta adima zai gabar da ake so a ji wallahi bai ma to su inda ne ka wajibi ne ga malamai da yan uwa ɗaliban ilimi a dinga binciken maganganun magabata game da nasu duk an fassara su kamar bai fi kwana uku muna lacar wani malami ke ciya da mu yanzu nan an yi wata maktaba laburare ce laburaran tana cikin manya-manya a duniya amma duk littafin da ke cikin laburaran sharhin littafin imam al-bukhari duka a laburaran ya ce a yanzu nan bincike ya nuna an yi sharhin sahih al-bukhari nau'i nau'i daban-daban ya kai wajen sama da 700 da malamai sun karanta sun fahimta kuma an zo an yi comment akan abu ya kai wajen 700 banda muslim banda nasa'i banda tirmidhi in ka ji bangaren tafasir haka ne tafsirin alqur'ani an yi shi da salo daban-daban yadda za a sassako da ma'anar a gane amma illar ba ma karatu ba ma zogon da ake an fahimci wannan malaman usul suka ce shari'a shari'a shine ma yalzimu min adamihi al'adam wala yalzimu min wujudihi wujud shine abinda rahinsa yake haifar da rahi samuwarsa kuma ba ta haifar da samuwa an gane kun ga wacce hausa da na fasara da zuke yalzimu min adami al'ad idan aka ce sallah dole sai an yi alwala za ta yi a shi in an rasa alwala an rasa sallah kaga adami al'adam kenan rashin alwala ya haifar da rashin sallah kuma wala yalzimu min wujudi wujud samuwarsa ba ta haifar da samuwa ba duk lokacin da na yi alwala zan yi sallah an fahimci wannan ba duk lokacin da nake da kuɗi zan yi sayayya ba an fahimci wannan ya wato wannan shine samuwar abun ba ya haifar da dole sai an yi abun amma kuma rahin sa iya haifar da rashin abun Allah sa dai kun gane a sharɗin awwal sharɗi na farko daga cikin shuruɗu sala shine dukkulul waqt duk gaggawar gobe sai ta jira yau ko ba gaba ne yawa duk gaggawar gobe sai ta jira yau kuma duk gaggawar asara sai ta jira samu a ko ba gaba ne duk yadda asara ta ta jira ka samu in baka samu ba hidar tafi da kai to duk gaggawar ka ba za ka yi sallah ba sai lokaci to wannan shine ka'ida al dukul waqt shigar lokaci sai maliki cewa huwa ahammiha shine ma mafi muhimmanci cikin shirin sallah ahammiha ya fi kowace gaba mahimmanci wali haza ya sukutu kasira min alwajibat mura'atu lil waqti yace da yawa da yawa wajibai suna sauka suna saraya wajen rashin kula da lokaci in kun kula duk musulunci ma aka lokaci ke tafiya duk rayuwar ma aka ce an ce sallah inna salata kana alim kitaban mawquta wajibi ne amma iya da lokaci azumi an ce a faman shahida min kuma shahara fale su dole sai ka jira ramadan ya hajji an ce alhaji ashhurun ma'lumat hajji sai ka jira wata na ake hajji zakka an ce wahala alai alhawl sai shekara ta jiyo in jakar kuɗi ce haka in ta dabbobi ce haka in ta amfanin gona ce wa'atu haka wai mahasadi sai ka jira an noma ta kai kaka sannan a baya komai iya jira lokaci an fahimci wannan ita duniyar dama wa kullu shay'in inda hu bi gida dukkan wani abagun Allah da kaddara lokacin sai da haka abin yake tafiya shi yasa malam yace ita sallah lokaci shine ahammiha shine mafi girma daga cikin sharuɗan sallah saboda ka kiyaye ita kuma kai sallah ba a lokacin sallah ba ɗayan biyu ne ko kai da gangan ka sani don gaggawa kai tsala lokaci ko kai da rahin sani ƙara ta lokaci ya yi amma kuma lokacin bai yi ba to shi na biyu shi ne mai dama-dama idan kai sallah kana zaton lokacin ya yi kuma bai yi ba to an ce da farko dai sallar babu domin ba za ta ɗauke ma nauyin sallar ka ta farilla ba kamar kayi azhar ba a lokacinta ba to sallan nan ta tana wuyanka ba da sauka ba an gane to abinda malaman suka ce shine in kayi sa'a waccan da ka yi ta da kuskure ko mantuwa ko rashin sani za ta iya zama nafila sai ka jira kuma lokacin sallar ta yi kai sallar amma kuma suka ce inda gangan ka ganganta yin sallah lokaci bai yi ba to mutum ya yi ta'aruri da nasarar Allah ya ce kaza ka kace ba haka bane sai ka jira hukunci amma akwai wa'ansu gurabe da shari'a kamar da wani malami ke cewa da mun shari'a ba ta kulle kofar ta gaba daya dole sa ta dan bar wani gu wanda escape do ake jago wanda in a in guri yayi guri za ya dan daga maka baka wuce dago to shari'a ba ta kulle komai duka rib a ce ba kaza komai a riba ai kaga wani aikin malaman usul kamar matafi an ba shi wannan dama za ka iya haɗa sallan a da lasar a lokaci ba kai laifi kamar lokacin aikin hajji a yinin arfa ana haɗa sallan a da lasar shari'a ce ta baka wannan dama kamar marar lafiya wanda rashin lafiya ta tsananta shi ma an ba shi dama ya haɗa azhar da lasar ko magari ba ne kamar yanayin ruwa shi ma shari'a ta ba wannan dama a haɗa sallan magari ba da isha matakar akwai ruwa ko akwai alamar ruwa mai kai kaga wannan duk an su gurabe ne da shari'a ta duba ta ga akwai takura a gun sai ta dan saki iska a gun a dan sha numfashi amma in dai ba irin wannan guraben ba da shari'a ta tabbatar da nan sai ka in kai sallah lokaci bai ba sallar ka ba ta yi ba babu magana sallah sai ka dawo ka sake sai malik ke cewa wa hadha wa hadha ta'bir wannan abin da ya kamata mu kula da shi shine da kulu lokaci shigar lokaci kuma lokacin nan qur'ani gaba ɗaya ya ba da labarin sa a cikin sa ba wai malamai bane suka tsuguna suka sawa sallah lokacin ta Allah ne ya sa da kansa aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli suratul isra wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura an gane aka ce aqimi sala kaga amr ne fi'il al-amr ne kuma abin nan doka ce daga Allah ku tsai da sallah liduluki shams duluki shams ne zawalu a lokacin da rana ta yi zawali an gane ko rana tana zawali ma'ana ka daga kanka rana ta ta dan karkata bangaren inda za ta fada ko da kaɗan ta karkata haka da shi lokacin sallah zahar ya shiga shari'a ta baka dama kai sallan azhar liduluki shamsi ila ga sigillai kuma lokacin sallah na biyu shine lokacin da dare yake in suka ce duluki shamsi akwai lokacin azhar da asar a ciki idan dare ya shiga akwai sallar magriba da isha a ciki sai kuma Allah ya ce qur'an al-fajr sannan kuma akwai qur'anin al-fajr shine lokacin sallar asuba inna inna qur'an al-fajr kana mashhur ita sallan asuba ta kasance mala'iku suna halatta abin halatta ce mala'iku suna zuwa ana yi da su ya sa hasara ce a ce mutum baya samun jami'in sallan asuba ba karamar hasara ba ita da aka ware lokacin ta daban sallan asuba mala'iku suna halatta kuma malam ibnu kasir ke cewa an ce mata qur'an al-fajr dilala ila tulul qira'ati domin nuna cewa ana tsawaita karatu a cikin sallar asuba ya sa ka cimta qur'an al-fajr haga shi qur'ani ne yazo ya faɗi lokacin sallah waye kuma zai fassara qur'ani zuwa ga mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi an sako ma da alqur'ani domin kiwa mutane fassara Allah ya sako da nasi kuma kai zaka fassara wa mutane ko theory ko practical ko ka ce abin da Allah yake nufi kaza ga fasara ko a kan fasara aikace sai Allah ya ce lidiluki shamsi la gasakila sai a tsaya a gaya manzon Allah zai sallah iya sallah zawali sallah tana zawali zai azhar inuwar abu tana daidai da shi zai sallah la'asar kaga ya fassara lidiluki shamsi rana tana faduwa zai sallah magrib ja ja ja iya bacewa na alamun faduwar rana zai sallar isha'i kaga ji ya fasa daga suke layi kuma alfijir iya ketowa na biyu zai salaka su an fahimci wannan wa'ansu sai suka ki ɗaukan fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da harkar azumi sai suka ɗau wannan larabcin na Qur'ani suke ne masu istidlali da shi da Allah ta'ala ke cewa summa atimu siyama ila layl game da maganar azumi sannan ku cika azumin ku zuwa ga dare su domin su zama sha zaye ne a cikin musulmai aka san ware gefe ba za su a tafi da su gaba daya wajen aka yi sallar magariba ba za su sha ba su yi buɗe baki ba sun kai har bayan sallar isha wajen karfe tara ko goma wai su wai Allah ya ce sun ma ci musu yama idan layi kaji sai ba wai shine zai fassara shari'a da larabcin sa nan kuma an ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl to sai ka yin sallan magariba sai wancan lokaci tunda an yi laila ka ce kuma haka bane in je za ka yi sallan magariba daga rana ta fada to sai ka gaya manzon Allah ya fassara dare da azumi kuma rana tana faduwa manzon Allah yake shan ruwa kuma ya ba mu umarni mu gaggauta mu da bai ko fassara sai ce fassara ai inda Allah ce shi ya sauƙaura da alƙur'ani domin kai wa mutane bayani an gane wannan da kyau ko yasa sanin shari'a iya sa ka ji sauƙi duk mutumin da ya fi ka sanin shari'an Allah to sai ya fi ka jin daɗin gudanar da ibadarsa domin komai zai gan shi a warware kuma cikin sauƙi zai gabatar da shi malik ya cewa a dukkan lokaci a sauko min alwakt da aka ce dukkan lokaci shigar lokaci ya ma fi inganci a ce alwakt din kawai لأن الصلاة لأن الصلاة تسيء بعد الوقت لأذر أما ita sallah tana halatta a yi ta bayan lokaci ma ya wuce amma da dalili na shari'a da dalili na shari'a kama launa ma'auna siya kamar mutum ya yi bacci ba baccin da gangan ba ko kuma ya manta wani abu ya ɗauke masa hankali har aka yi sallah bai sani ba kaga lokacin ya fita amma kuma shari'a ta ba shi dama ya rama an gane ولهذا يجب أن نعرف على الفرق بين قول العلماء imam al-usaimi yake cewa anan yana da kyau ya zama wajibi ma yace an na'rif an ta'rifa kai mai jin magana ka sani al-farqu baina qawlul ulama bambanci tsakanin maganganun malamai yushtaratu dukul waqt wanda a cikin littafan su sun rubuta shigar lokaci sharadi ne a sallah wa baina qawlihim fi salatil juma'a da kuma magana su game da sallar juma'a da suke cewa yushtaratu fiha al-waqt ita sallar juma'a an sharɗanta mata lokaci sallah kuma daga azhar zuwa isha an sharɗanta shigar lokaci sai ce akwai bambanci tsakanin dukkan lokaci da maganar lokaci aljuma'a la tasiqu ba'dal waqti mutlaqan an gane ita sallar juma'a ba ta inganta a yi ta da siffarta da hai'atta matukar an yi sallama kaga lokacin bai fita gaba ɗaya ba amma kai ɗin ba a baka dama kai irin wannan ba sai dai kai azhar kaga ita sha bambanci da azhar ta mu da muka saba da la'asar kuma ita sallan juma'a akwai abu da yawa da mutane ba su gane ba idan ka zo ka samu liman ya yi raka'a ta ɗaya ya zo ya ɗora raka'a ta biyu ya yi ruku'i a raka'a ta biyu kana zuwa iya ɗagowa daga ruku'i a raka'a ta biyu idan ka tashi ramawa raka'a hudu za su domin ita wani raka'a ta baka in je liman ya ɗago daga ruku'i baka same shi a ruku'i ba to wani raka'ar baka same ta ko da ka bi din kuje har zaman ta yayi sallama wannan raka'a da baka ba ta lissafi a layinka kuma duk wanda bai samu raka ɗaya ful da neman ba a juma'a to hudu zai yi azhar zai ramu amma da yawa wasu ba san wannan sai ga mutum ya zo ya samu liman ta hiya yake na juma'a ya ce assalamu alaikum ya ce ya kara kai kaga yawan yayi dungushe sallas bi bi bai juma'a ba shugon bai azhar ba la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kaga me ya haifar da wannan jahilci ne ya haifar da wannan bai juma'a bai azhar ba na'am ita niyya ba ta da alaka kai dai kawai ka zo niyyar bin liman ne kawai zancen bambance juma'a ko azhar duk ba ma ba ta da asali a shari'a abinda ake so ka zo za ka yi sallah liman za ka ji alkushar kawai liman za ka ji shiga ba ruwanka da yawan milisinai ne sallah azhar wane ne wa duk wannan malam ibrahim ibn jami'a ya ce at-talaffuz bin niyya bid'a ka furta niyyar ma a ji wani ya ji ma bid'a ita an-niyya mahalluha al-qalb jama'a linta zuciya ce na zo masallaci zan yi sallah zan bi liman sallar kaza shi ne har ma wa'ansu malamai suke cewa ba ma sharɗi ba ne sai ka ayyana ma sallah domin mai nafila zai iya bin mai farilla mai farilla zai iya bin mai nafila kuma kowa sallar su tsaye sai kafa hadisi hujja da ingantaccen hadisin mu'azu bin jabal wanda imam al-bukhari ya fito da muslim suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya naɗa mu'azu limanci a wata unguwa a madina ana ganewa madina ta fara faɗi an fara samun mutane da yawa wata unguwa ta zo ta ce tana buƙatar manzon Allah ya ba ta liman san ɗanyi masallacin su a can sai manzon Allah ya ce mu'azu to kaje ga musu limanci mu'azu iya nan a gun manzon Allah iya zo sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi ba zai bar gun ba sai an yi sallar isha kuma can masallacinsa ba suna jiran zai je masallacin isha idan ya je zai musu sallar isha'i da su kuma har aka zo aka faɗa manzon Allah abin da yake tabbatar da abin da ya yi sallar isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koma masallacin da aka ba limanci ya masa sallar isha kusan dai ba a sallar isha guda biyu a dare da yayi wacce ce sallar isha da ya tasa a wanda da manzon Allah mana an ga dahir kai ba zai bi ga maka mai ba yawa wanda ya da manzon Allah shi ne tasa su kuma waɗancan masallacinsa wanda ya yi da su ita ce tawas amma shi na fila yake wannan a lokacin manzon Allah an yi wannan har karansa aka kawo iya tsawaita sallah manzon Allah ya tabbatar da abin da yake a dai ce yanzu aka ja mutane ka yi musu ka kula da marasa lafiya da tsofi da waye amma dai bai ce ka daina wannan yasa malamai suka ce ka ce ma a zuciyarka a zahar za ka bi liman kula za ka bi duk ba shi ba kai dai ka bi liman kawai a zuciyarka wace sallah za ka yi in a zahar ce a zuciyarka a zahar kai illa asar ce a zuciyarka la'asar kai wace kai yasa ba ma wai sharɗi bane kaga mutum ya zo iya sallah ka dinga tambaya wannan me yake liman ya bashi mamu ne kowa sallah ya duk ba ruwanka ka zo liman ya yi sallama ka ga wani a tsaye na sallah kawai ka jona ka bi shi ka jona ka bi shi kawai har wani fa zai jona ma dinga jansa a na fila yake to ina ruwanka da shi ni dai niyya ta ai zan bi shi sallah zai yi zan bi shi abin da yake niyya ta shine nawa kawai shi ma abin da yake niyya sa shine nasa wannan shine kaida a shari'a kenan Allah ya samu dace a bar tambayar ga malam sai mun gama ta malik ke cewa asahu min alwaqti li'anna li'anna as-salata tasihu ba'da alwaqti li uzrin kama launa ma'aunasiya yau yana magana juma'a ne ko wa bayna qawlihim fi salati al-juma'a yushratu fi al-waqt al-juma'a la ta sihu ba da lokacin mutlaq ita juma'a ba ta inganta ka yi ta bayan lokacin jami'a idai ka rama a zaha amma ba za ka rama juma'a ba amma gairuha amma watan sallar juma'a ba ita ba fa sihu ba da lokaci amma idza kana li uzri amma sallan azhar la'asar magriba isha'i ko da lokacin su ya fita da uzuri a shari'ance ba uzurin ka ba konawa to idan ka tashi rama irin wannan za ka rama hai an azara hai Allah asar za ka rama والدليل على أن دخول الوقت من شروط الصلاة قول الله تعالى دليل da ke nuna cewa shigar lokaci iya daga cikin sharadin sallah fadin Allah ta'ala da yake cewa inna salata kanat ala lil mu'minina kitaban mawquta ita sallah a gun mai imani ta kasance wani wajibi ne wanda yake damfar da lokaci ai fardan za waƙatin wajibi ne amma wanda yake tare da lokacinsa in kai lokaci bai shiga ba ba ta yi ba da gangan kuma in kai lokacin ta ya fita nan ba ba ta yi ba fala ta sihu sala qabla alwaqti sallah ta farilla ba ta inganta a yi ta kafin lokaci walau kana insanu jahilan aw nasi ko da mutum ya jahilci abin ko kuma ya manta in dai kai ta lokaci bai ba to ba ta yi ba ولا تصيح بعد الوقت إلا أن يكون م... إلا أن يكون معذورا haka nan kuma sallar bata inganta a yi ta bayan lokaci ba har sai in mutum iya cikin mutanen da shari'a ta ba su uzuri gane uzurin nan kuma na shari'a ne ba naka bane uzurin na shari'a ake ne amma in uzurin ka ne ba a yadda ba yasa barin lokacin sallar ma ya fita ba ka yi ba da gangan kuma to shi ma wata matsala ce wanda sallar ka babu ita jiya ina tsammanin mun yi magana a wancan masallaci wanda ya halarci wancan darasin ya ji abin da na karanto wajen sahabbai guda bakwai akwai abdullahi dan umar abdullahi dan abbas abdullahi dan musaud abu huraira da shi wannan ma'azu da jabal da sauransu dai sun kai guda bakwai da shi ma mala ya kawo sa nan in tafiya tafiya ya ce sun ittifaki cewa duk mutumin da aka kira sallah iya ji ba wani uzuri na shari'a a kansa aka ba da interval time liman ya zo aka kabbara sallah aka yi sallah har aka yi sallama bai fatse abin da yake ya zo ya yi sallah da jam'i ba ko da ya yi sallar ma Allah ba zai kaba wannan sahabbai ne suka ittifaqi kan wannan fatawa akwai ingantattun dalilai akan amma yanzu Allah in kaga mutane a wani yanayi masu kuma su kuka da yawa kuma sallah ɗaya ka ganganta in yinta da gangan baka san kuma irin matsayin da Allah zai baka rai yanzu wani kallo ne ko kallo sai hana hiro ya sani kallo ko na talabishin ko na mutane yan uwan kama da kazan su ko wata jiniya sai ta hana wani ana sallah ana ta Allahu akbar Allahu akbar baba kuma abin takeici ma wannan kallon da yake ko naira ɗaya ba za a bata ba idan a dame da kura da hayaki da dugan yan sanda da waye amma duka ga dan naci dan dan anace ne ba zai bar wannan kallon bai zo yi sallah ya samu shafa kan sallah ya bazai bai wannan dewa iya faruwa dewa iya faruwa wannan abin da yasa nake yawan kwatanta wannan ni ina kusa da stadium ne kasan a galabiya taron su iya azhar tana cin musu a ciki ina da masallaci ne nake sallan azhar a wurin wallahi da yawa har mu yi sallan azhar din mu yi sallama mu gama suna ihu a sai dai masallaci suna ta ihun su masu kokarin ne ma an sun ji za su rama to in su rama ma a banza Allah wallahi tunda kallo ba uzuri bane hatta kasuwarka ba uzuri bace shari'a ba ta lissafa wannan uzuri ba ba ta lissafa wannan uzuri ba ku je ku bincika wani uzuri ne aka ba mutum dama a yi sallah kuma ya rama a karba akwai rashin lafiya a shi shi ne babban uzurin ma da suke fara shi ma rashin lafiyar sai ta kai shajiran majin ake jago ta kai unconscious din mutum ya rasa ma ya zai shi ne aka baka dama ka hada azar da lasar kuma gari da shi ko da alwala ko babu ko da tilma ko babu amma ka wannan damar kai amma ba a yadda ma ka bari sallar ta wuce ba kai ba matukar akwai hankali a cikin amma yanzu ga abubuwan nan suna gudana mutane kawai sun mai da sallar ma abin wasa kan shi ne ma da yake cewa hatta ita sallar ba ta ingantuwa ba a da lokaci iza kana yawa yake cewa la tasihu ba da la tasihu ba da lokaci mutlaqan ita juma'a kenan wacce mu dawo nan fala tasihu salatu qabla lokaci walau kana al-insanu jahilan aw nasiya ita sallah ba ta inganta a ta kafin lokacin ta ko da mutum ya manta ko ya jahilci lokaci wala tasihu ba da lokaci hakanan bayan lokacin da ma sallah ba ta zama ingantacciya illa an ya kuna ma'azura sai dai in mai yin sallah ya zama to an ba shi hanzari an ba shi hanzari shari'a ta ba shi uzuri to in yayi ma bayan lokacin ya fita shikenan an yadda an karba wali nasta'rid al awqat to gashi nan zai zubo lokacin ga suna mun zo wannan gabar kuma lokaci ya ci mana mu ba za mu tsaya akan lokaci kamar yadda muke magana akan lokaci duk wanda ke son karin bayani kuma sai ya tare mu a mako mai zuwa zai fara tun daga sallar asuba har zuwa ƙarshe insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu da dansa abin da ne kuskure Allah ta'ala ya yi mana Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu kundinta Allah ta'ala yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu kundinta kafin addu'o'i na ga wani malami ya daga hannu bismillah wa alaikum assalam mai samali ma suna iya tahiya a sallar juma'a haka ne hudu za su yi raka hudu za su yi wannan sallolin farilla ake yi kaga shi yasa ya ji ware sallar jumara a wancan sallolin ce ba ta cikin wannan layi domin wata alfarmar ta ko darajar ko kimar ita da yadda ake juma'a duk mutumin da bai samu kutubar juma'a a dama bai samu sallar juma'a tun da da ana yin kutuba ne kafin sallar juma'a an fahimci wannan kuma kafin masan Allah ya fadi sai dawo da su kutuba kafin sallah kai da afon sai an yi sallah ake yin kutuba dole in ka tashi daga yin sallah wannan kutubar baka je ba ka da sallar juma'a to sai aka dawo aka sassauta aka yi kutuba kafin sallar juma'a an fahimci magana ita sallar juma'a tana da ka'idojin da sauran saloli ba su da shi daga ciki akwai wannan magana lokaci akwai kutuba kuma kaga azhar ce ai a matsayin juma'a an fahimci magana amma raka biyu ake a zaman ka na gida lafiyan ka kalau ba tafiya kake ba ma raka biyu ake domin ta sha babban da azhar ɗin ka taran ladi da asabar da litinin da talata da alhamis ta sha babban da wannan duk kuma abin da ya sha bamban wajen hai'a hukuncin zama iya shan bamban wani shine abin da malamai suka faɗa ittifaqin malamai wannan shi in ka samu ko da ka bi liman ta hiya ka samu ko ɗago wasu daga rukui a raka'a ta biyu ka tare shi har sallama to idan ka tashi rama hudu za ka yi a karama kallon wani za ka yi a shine gaskiyar magana wannan yawa sallah ne na Mm. abi za ka yi kara sallaka ai kai inda liman ya tsaya sallaka da hita yankin gida abin da kake bin liman ai yanzu misali idan ka zo ka samu liman yayi raka'a biyu ko a za'ar din ko al'asar idan raka'a biyu ka samu da liman ai kana biyu nan sallama zai ya barka ya sakar ma raga maka za ka rasa kai raka baka duk wanda kake bi a sallah duk inda ya tsaya to kai kuma ka rabu za ka rasa kai in ɗaya ka samu da shi uku za za ka rasa in da shi in biyu ka samu da shi dama biyu yake nafila yake yi in ka tashi biyu za ka karo kai sallama wannan shine abinda malamai suke ba amma wa an daga cikin malaman malikiya suna ganin hakan ba sharɗi ba ne sun sharɗanta sallah dole sai an samu mutabaka ta sallan azhar nake sallan azhar kake sallan la'asar nake yi sallan la'asar nake malikiya wa an su malaman sun tafi akan wannan amma su ma sun ce idza sahal hadis huwa mazhabi haka suka faɗa imam maliki cewa la tanziru ila ma aqulu ko ila ma ila ra'ayi فانظروا الى ما ثبت من الكتاب والسنه والراي yace karku ce wani ra'ayin malik ne ra'ayin malik ne fata wata ce yace ku duba ga abin da ya inganta a sunna da qur'ani shine na hukun kuma sai ka musu uzuri sun yi Allah ya gafarta musu Allah ya karba ayyukan su amma su ma sun ce in hadisi ya inganta ko bayan ba sa nan to a ajiye fata wasa dau hadisi wa ma ata kuma rasulu ba ku zuhu wa ma na hakum an ubantu Allah ya samu dace akwai masu neman addu'o'i an ishara da wani bawan Allah muna tare da shi a kullun anan iya cewa a tashi da addu'a iya cikin wasu larurai muna addu'an Allah ta'ala ya fidda shi da shi da dukkan masu larurai irin nasa da makamantansu kuma kuma muna buƙatar addu'o'in ku domin akwai wasu abubuwa da muka bujiro suka bujiro mana na alkhairi Allah ta'ala ya samu kuma lalace wani amini ne ma shi ma iya neman karatu a jami'an Bayero ta Kano digirin da girgire ke na uku ya zama ya zama mai ya zama wa da wula shirika lahu ala yanzu kenan abu a zan ce duk abin da dokta ya faɗa abu ko daidai ne to haka yake so ya zama to muna fatan Allah ta'ala ya taimaka ya yi sare da za a yi ya bada hanyari a gama da na lokaci ya zo ya na buga misali na ga wani ma jawo ka zai ko ya ture ka kaga duk rashin fahimta sai ya kyale mutum ko inda ya bayyana ai ka hakura da za ka bude ma bayan kanka ne ai ba ka wadare motar direba da baya kamar gaba ai ba zai bai kamar bai fahimta ba ne yawa ai ka hakura ka tsada yawa wannan ya riga ga wa'alaikum assalam ka bi shi mana ai mun faɗa ai shine magana da muke akan ta ba ma zai za ba ba ma ya rama ba ko na fila yake zaka iya ba inda sahabi ya zo iya na fila ana bin sa filalla ko manzo Allah biyana an gane ah to ai wannan iya da alaka ma da sallar ai to ga wanda ba da alaka da sallar ba na fila fa wancan yake wannan kuma ya bi liman an yi wani abu baya nan iya cikawa kaga iya da alaka da sallar shi wancan amma shi wannan ba shi ma da alaka da sallar an ce ka bi shi baka da matsala ba na tana wannan a shi ne min babi aula wannan dai shine abin da malamin su na wannan na eh matafi an dauke mai juma'a wajibin ta an dauke sai dai in Allah ya sa ya je wani garin da ya je lokaci ya zai bi amma matafi iya cikin mutanen da shari'a ta dauke musu wajibin sallar juma'a zai iya tsayawa in yake ya za sa ya wuce ke amma in ya je garin da ake sallah to sai ya bi wannan sallah ayi sallar juma'a da ke tafiya amma sallar juma'a kuma tafi ba dole ba iya cin wanda shirya ta dauki masa wannan wajibi na'am yawa ki gama kasar zai dama matafi ne in ya tashi kasar zai dama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك وبارك على ابراهيم انك حميد مجيد الله ka amshi addu'o'in mu dukkan bukatun mu a gonka Allah miki neman karfa su Allah karba mana Allah ka ji kan mahaifin mu ka gafarta musu ka samu da su a aljanna Allah mana roƙonka yaranmu da mu Allah ka tarbiyyantar da mu ka dora mu hanya madaidaiciya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan gari namu Allah ya ƙara masa albarka da sauran garuruwan musulmai gaba ɗaya duk inda ake samun fitintini can da can Allah ya kwantar da wannan fitina ya zuba mata ruwan sanyi ta zama labari Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu damana mai albarka dukkan wanda yake nema Allah ka buɗa mai hanyar samun kuma ka sanya masa albarka a ciki dukkan kuma wanda yake neman ya samu hanyar nema din Allah ta'ala ya bashi kuma ya bashi mai albarka masu neman karatu da auraraki duka da masu neman jari duka dai Allah ta'ala ya biya kowa abin da ya zama alkhairi gare shi Allah ta'ala ka ba mu lafiya kada ka ma kan kitabu sunna ka kara mana kawanan junan mu da san junan mu da gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله